أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينقوى assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan rana a daidai wannan lokaci wannan rana ta muta alhamis wanda yake biyu ga watan rajab wato watan bakwai kenan a ƙidayen musulunci hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku da da ɗari afon dubu ɗaya da ɗari hudu da da arba'in da uku na'am da arba'in da hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a biyu ga watan biyu ga watan uku ga watan biyu hijira 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu a yau karatunmu na shida kenan a wannan shafi mai albarka a cikin wannan karatu mai suna karatu mai daɗaɗa rai a cikin wasiƙin shi ibrahim radiyallahu ta'ala mu wanda in ka ji wannan karatu har ga Allah idan dai mutum mai imani ne to imaninsa ya ƙaru in kuma baya da imanin Allah ya sauke to Allah ko zai jefa masa imanin saboda da in ka ji maganganu na ahlul layi dama shi wa'azi yana fitowa daga bakin mai wa'azi irin rukonsa da Allah irin rukon mai sauraro shi kuma tasirin da karatun da masa sabila da haka maulan bisho ibrahim duk abin da ka ji ya faɗa to ya misalci da shi 100% Allah ya tsara masa yadda sannan kafin mu shiga cikin karatu muna sanar da ƴan uwa cewa wannan shafi namu mai albarka mai so ya samu karatu kuma na bidiyo na gani to akwai wata channel din mu a YouTube mai suna wanda ƴan uwa suka mata suna da Al Burhan Online TV eh to din ne san ya yi wannan daga bidiyo bayan nan kenan yana so samu bidiyo ya dinga kalla to ya je wannan channel din yayi searching din sa a YouTube alburhan online tv sannan muna godiya ma 'yan uwa da suke ɗaukan karatun su mai da shi audio kamar yadda kowace muka faɗa ana idar da karatun bare wuce awa ɗaya ba za su mai da shi audio kuma yadda yake shiga a duniya Allah ne san iyakansa sabiya da abin na Allah ne kuma shi san iyayen da yake kaiwa alhamdulillah a kuma muna godiya ma 'yan uwa wanda suke ta subscribing a wannan shafi na YouTube kuma muna kiran yan uwa su zo su yi subscribing su kuma danna kararrawa su dinga liking in an saka karatu su biya da wannan shafi lokacin da ta kaima ta dinga samun wani abu makanta to ko na data da ake kashewa inda ai karatuttukan wurare da yawa kamar da aka sani ana yi a shafin sarki zaki ana yi a wannan shafin kuma ana saka shafuffuka da yawa to ko na data da a dinga samu da turu wannan shafi kenan da wasu kuma bukatu na wannan tafiya tamu ta halin layi to alhamdulillah ranar in ba manta ba mun tsaya a wajen da mun shiga risala ta shida daga cikin wasiyoyin shugura da dalla ta'ala ne bayan yayi yayi shimfiɗa a risala ta shida mun tsaya a daidai wajen da yake cewa yana neman tsari muna neman tsari na'udzu billahi minal jara'ati alallahi والاستيفاء بحرمته بحرماته أما بعد yace muna neman tsari da Allah da mutum yayi jara'a karfin hali wa Allah yazo dinga fadan cewa shi ya zamo kaza ya zamo kaza kuma alhali ƙarya yake wa Allah yace to muna neman tsari da Allah ya tsare mu daga haka da kuma walakanta alfarma ma'ana darajoji na Allah yace muna neman tsari da haka to sai su bayan haka to zai shiga cikin wasiƙan kenan sai ce fa min al-abd al-faqir al-ja'iz al-jahil billahi al-mu'tarif bi jahlihi wa qusurihi an idraki zatihi al-aliyya li izzatihi wa jalalatihi sai yace wannan wasiƙa ta fito ne daga bawa wanda yake talaka an an ce faqiru a larabci talaka amma ainihin fassarar ta ne bukata dan an san talaka dama shi kullum mabukaci ne yana buƙatar taimako ta wurare da dama wanda bai fi ƙarfin buƙatar sa ba shine dama talaka to idan bayan Allah ya ce su talakawa ne a fadan Allah ma'ana mabuƙata a gurin Allah subhanahu wataala shi shawo yace shi bawa ne mabuƙaci a gurin Allah kuma gajiyayyen bawa har ya faɗi wata kalma ma kansa cewa shi mara sani ne ma'ana ya ɗauki kalmar jahilci ya ɗora ma kansa sabiya da bayan Allah duk yanda ake ba su ganin kansu ba za ka taɓa jin sun ce malam wani ba ko kaza yace shi masu shi jahili ne ma'ana shi mara sanin Allah ne amma ba babun tawadi ba jahili ya zamo a ƙasa ɗaya yana da almajirai sama da miliyan talatin ai ka san ko wannan bare wato wannan tawadi ne irin na bayin Allah kamar yadda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce shi ne shugaban halitta shi ne shugaban ƴaƴan Adamu amma ba ya faɗa da alfahari ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi ne shehu irin wannan sifa na ainihin masoyin sa annabi Muhammad yace shi mara sanin Allah ne kuma al-mu'tarifi shi din nan wato me me furci ne bi jahilihi da da rashin sanin sa yana furci wai ma'ana shi yana faɗa da kansa shi ya san bai sani ba amma duk wannan baji ne na tawadi sannan aga manyan malamai manyan ba malamai ko kudubai ba sun zama almajiran su suna zuwa gonar su masa noma kai ka san wannan ai sufa ce irin ta bayin Allah kawai yake faɗa haka wa kusurihi shi mutum ne mai furci da da gajiyawansa wato an idraki zatil aliya da riskan zatin Allah wanda take wato madaukakiya me yasa yake ni izzati yace da da girman Allah buwayen Allah wa jalalati da kuma girman sa shine wane ne shine wane ne mai wannan sifofi haka shine ashew Ibrahim bin Hajj Abdullahi At-Tijani shine Shehu Ibrahim dan Alhaji Abdullahi At-Tijani kamar yadda aka sani almajiransa ne suke rubuta ka amma shi irin ce Ibrahim bin Alhaji Abdullahi sa sai ce ila kafatil ahbabi yace yayi wannan wasiƙa ne zuwa ga gabaki ɗayan masoya at-tijanina wanda suke tijanawa haisu ma kadan din da suka zauna a duniya wannan wasiƙa yayi su ji gare shi yace khususan man shamma minhum ra'ihatal haqiqa yace musamman ma wanda a cikin su har Allah ya azurta shi da yake ki kanshi irin ta ma'arifa na sanin Allah wanda ya sheki kanshi na ma'arifa ka san kanshi duk wanda ya sheka dole ka ji yayi magana yanzu misali ka zo wucewa sai ka ji ana suyan nama to in dai muna tare da wani ka sai ka ji ya ambata in kuma kai dai ne ka faɗa zuciyanka kai ka ji wani kanshi kaza kaza kaza to haka in kanshin turare ne haka in ka sheka sai ka yi magana kai wani irin turare ne wannan in dai kana tare da wani in kuma kai dai ne ka faɗa zuciyanka to haka kuma wari ma in wari ya doshe ka kyak kyak kyak kyak subhanallah in malami ne aji da ke kyak kyak wani wani wane ne mana wannan abu in kuma a masallaci ne ya gare mutum ana ana kallon kallo to ita abu ne wanda a ka'ida in ta biji mutum ko wari ko kanshi sai yayi magana sai an ga alamu a jikinsa to wanda yake in kanshin ma'arifa ya yace musamman wanda suka ke kanshin ma'arifa suka zama masana Allah yace ina wannan wasiƙa gare su ba khususan musamman ma ahli dingi batin yace musamman mutanen wannan gari na ɗaibu batin hafizahumullahu war'ahu yace Allah ya kiyaye su ya kuma ƙara kiyaye su subhanahu wataala yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yanzu ma yi sallama duk da kin faɗa ni yace rahaman Allah ta ƙara wato amincin Allah da rahamansa da albarkacinsa ta sauka a gare ku yace mujibuhu ilamukum bi anni usikum wa usi nafsi bi taqwallahi fi sirri wal alaniya wal istigali bihi bi rafil kulli ma suwa qalban wa qaliban yace abin da yake wajibi na shine sanarwa cewa ni ku sani ina sanar da ku ina muku wasiki ina wasiki makaina da mene an san karshen maganar kullun ya bada ka shine da tsoron Allah da tsoron Allah sirran bi taqwallahi fi sirri wal alaniya da tsoron Allah a ɓoye da kuma sarari wal istigali bihi da kuma shagala da Allah din subhanahu wataala bayan mutum bayan an zama ana ana tsoron Allah a zama kuma ana shagala da shi saboda ban taɓa wayannan yana ɗan rawa wuta eh yawa yawa yace suna ba shi da kaya ka okay yace da shagala da Allah da kuma watsar da duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba mutum ya watsar da shi bare ya masa komai ba in an faɗi irin wannan maganan ba fa ana nufin wai har malamanka a to an ana hawa sama ba tsani ne ai ba zai yi ba tabi alaka ana nufin duk wanda ba Allah ba ana nufin kar ka dauki ako wanda zai maka wani abu wanda ba Allah ba ai ko malaman Allah suke gwada maka ana gwada maka dai Allah shine akbar shine mafificin kowa da kowa subhanahu wataala yace kalban wa qaliban da zuciyanka da jujjuyawanka ya zamo Allah kawai ka sa gaba subhanahu wataala yace uhibzul wajibati shar'iyya yace da kuma kiyaye wajibai na shari'a duk abin da shari'a ta ce wajibi ne to duk wani wanda yake gadaran shi da shehu ne ya kiyaye wannan yace wala tudayyu uquqar rabbi kada ku tozar ta haƙoƙin ubangiji dama na farko kenan bawa wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana tukunna ka dinga jiyowa wa bi zul qurba wal yatama wal jari zul qurba wal jari junubi wa sahibi bil janbi wa bin sabil وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا haka Allah ya jiro wannan haƙoƙi na farko dama na Allah da shi wace mutum ya kira haƙoƙi na shari'a wala tudayyiqu huquqar rabbi kar ku walakanta haƙoƙin ubangiji fajallallahu min an yahla an yahla al-abd bi haqqihi yace Allah Allah ya girmama ya girmama a ce bawa ya wufuntar da haƙƙinsa girman Allah ya wuce nan a ce bawa ya watsar da hakkin Allah to baka duba irin wannan maganganu sai ga san gaba ɗaya wancan ba su fahimci ma ina yanda shehu ya fuskanta ba yace wa khususan as-salawatul khams musamman salloli biyar musamman salloli biyar in ka lura duk wasi kan yayi maganar tsoron Allah a boye da sarari kuma yayi maganar salloli biyar bi mara'ati shuru'iha da kiyaye sharuɗanta fi awqatiha da kuma lokacinta fil jama'a kuma sallan ma a cikin jama'a dole mutum ya zama wani kyau ne ya zama mai kiyaye sallah da sharuɗinta sharuɗinta ko shine tsarki mai kyau alola mai kyau kuma mutum ya zo a lokacinta ya kuma yi sallan kuma cikin jama'a wal auradin lazima li dariqati to bayan kuma haƙoƙi na Allah da kuma kiyaye salloli biyar sai kuma kiyaye auradai na lazim aura in an ce auradin lazima a dariƙa shine auradan da suka zama dole kamar lazimin saje da lazimin yamma da kuma wazifa wa ta'akkada fil wazifatu yace wazifa ta fi karfafa duk a ciki wazifa ta san gaba ɗaya sirrin ɗari na cikin wazifa ne wannan taruwa da ake yi din wannan ya sike fashin wannan wannan ya sike fashin wannan to anan ake ƙara himma akan ake ƙara kusanci da Allah yace wa shartuha al jama'a ita ma wazifan sharadin ta yi a cikin jama'a faman fa'ala hadi nafsihi ma in kana al jama'a lam taktihi duk wanda ya wazifa shi ɗaya ɗaya tare kuma da yi wanda a cikin jama'a shi yake to bata isan masa ba wazifan bata yi ba wa bi haqiwa mutijaniyyati lil mar'i da yin wazifa ne take zaman mutum yake zamowa dan dariƙa tsayuwan dariƙa mutum to yin wazifa a cikin jama'a sai dai in gurin da yake ba jama'a ne ko aikin da yake yana karkashin wani ne kamar yanzu kwanan na akwai wani bawan Allah da ya mun waya yace yana gidan wani babba ne aikin tsaro yake to kuma baya da lokacin da zai yi wazifa a jama'a hatta sallah ma yake ce mun akwai wasu masallaci a yanda cikin Abuja yakan bi yakan ji sallah da gurin to zai iya ji yake kwarai kuwa zaka iya bin sallah da yana so jin yace a kaidan aikin ji sai fita daga gidan ya ce ya ji sallah to shi kan sai bi sallah wurin wazifa ma sai shi ɗayan sa amma duk wanda yake cikin jama'a yake jin dinga wazifa dama wani malami yake da ka gane mutum ya samu matsala a tafiyan alin layi in kiga bai wajifa shi jama'a yace na samu matsala sai abin da zai fada ko shi ne saboda in kullu duk wasiƙan yake Ibrahim ya magana wajifa a cikin jama'a wajifa ta fada ta yi shi Allah ya samu kariman faman lam yahfaz ma zikra falaysa bi tijani duk wanda bai kiyaye abin da aka faɗa din nan ba ba dan da yinsa bane baya kiyaye haƙoƙin Allah baya sallah a cikin jama'a baya kiyaye shari'a baya lazimi safi da yamma baya wajiba cikin jama'a yace wannan ba dan da yinsa bane wanda bai sallah kan ma ai ya dada fita ba musulmi bane yace wa idan a yayin nan lam yashum ra'ihatan faqri wa tasawufi yace a yayin nan kaga mutum na yace bi sheki kanshin nan na bukatuwa ga Allah ba bai kuma shi kanshin abin da ake kira tasawuf ba in dai kaga mutum bai wa'annan abubuwa yace wa usi kulla wa usi kulla man samma ra'ihata tawhid al-haq bi idamati sunni yace ina wasici ma duk wanda Allah ya sa yace ki kanshin nan na tauhidi ke banciccen tauhidi shine sanin Allah irin na baɗi yace to ina masa wasiya bi idamati sunni da dawwamin shiru والانتزال من من مجالس الجماعة العوام da kuma nisantar wurin zama na amawa wanda ya zama na Allah ba ko ina yake so ya zauna ba ya dinga zama mutanen banza in surutu shiriri ta zaman kan hanya duk mutumin Allah rage masa tafiya take rage masa sai take to shi yake ina muzulinsan na farko ya zo mai shiru na biyu zo mai nisantar jama'a ba ma kowane aboki da dinga zama ba kuma abin da yasa yace ya lizimci shiru kamar a gaba da yake da fito mana da magana sabila da kasancewa wa'incin masu jayyan gaba ɗaya ba san ma me ake ba allati lam tajtami li ta'ati llahi jama'an ba taru lam tajtami li ta'ati llahi ta'ala yace ba wanda jama'an da ba taru dan bin Allah subhanahu wa ta'ala ba la siyama takallumu fi tauhid yace musamman ma magana cikin tauhidi shine cikin wannan asrar wal asrari wal asrari da kuma surrori amaman a gaban su amma kaga mutum ya zo yana ta maganganu shi yana ce shiriri ta ko yana ta maganganu wa Allah to kaga ashe gaba ɗaya bai ma san ina ma aka dosa ba bai san ma ina aka dosa ba wallahi wa alamu ku sani anna kashfal asrari rububiyya ku sani yaya surrori na Allah bainal majubina tsakanin majubai wanda ba san Allah irin sani na ba'ini ba yace ashaddi inda Allah min al-haram ya fa haramun a gurin Allah laifin girmanta da tsananin ta yafi mai aikata haramun a gurin Allah yafi mai shaggiya yafi mai zina yafi mai sata kabi da mai sata dama duk wanda ya ganshi ya san haramun yake aikatawa ba wani wanda zai je koyi da shi yanzu da ga dan giya ne wani yace ka na ga abin da yake ya burge ni bare babu amma wannan shi ya shiga rigan Allah kuma ya zo na faɗan munar maganganu ya ga wani wasiƙan shi Ibrahim sai yana kora mutane gabarin Allah yace annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya faɗa Qur'ani ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir haƙiƙa koyi ne so ya kasance gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi an taba jin annabi yana faɗan irin wannan maganganu kuma ilimin daga gurin sa sallallahu alaihi wa sallam koyi ne cewa kasance gare ku cikin manzo Allah ga wanda ya zama yarjullaha yana kaunan Allah wal yawmal akhir yana kaunin kuma ranar lahira wa fi shaykhul tijani yace koyi ya kasance gare ku cikin shaykhul tijani shaykhul mushaykhul tijani bayan haka bayan kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dama koyi da annabi wanda ya fasir bare yi ba kowa da abin da ya rika a cikin lamarin manzon Allah wani an gadar masa da hakurin annabi wani an gadar masa da ilimi ilimin ma hawan hawa wani an gadar masa da hakuri wani an gadar masa da sada zumunta wani an gadar masa da kaza to su biya take wuce bayan kai koyi da annabi abin da Allah ya sa da ka iya to kai kuma koyi da shi tijani gashi nan wanda yake kusa da kai tunda shine murabbinka fa innahu kana katuman lisir shehu tijani ya kasance ni yo koyi sirri wa kana yashir kaseeran yake da yawan ana zaune kan rere wani baiti ga baiti kan nan yana ce السر عندي في بيت له قلت ضاعت مفاتيحه والباب مقفول لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة والسر عند لئام الناس مبذول yana ce sirri ni a gurina ji shau yana ce a sirri inji ni sirri a gurina na alin na Allah ko kuma da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu maganganu kamar yadda wannan wasiƙa rana ran muke faɗa yace shi baiti yana cikin wani ɗaki lahu wanda ɗakin na wannan sirrin ne kawai ne ma'ana ɗaki na ma'ana kenan gulik wanda an kulla ɗaki da asma fatihu yace makullin ɗakin ma ya ɓata wal babu masqulu kuma ɗakin har yanzu na nan a kulle wato baya faɗan sirri shehu ibrahim shehu tijari radiyallahu ta'ala ma duk wanda bai kai a gaya masa wannan dama nan amanin ilimi ke dama malamai suka ce ba burgewa ne duk abin da ka sani ka faɗa ba ana yi jahilci ko me ka sani ko gaba da a ya zama rashin hankali kuma to in ko me mutum ya sani ya faɗa ai da bai ɗaura kansa ko a zamanin sama ka san wasu wanda suka je kai barna a wani waje kawai ka je ko ina kana tabi ai yanzu security da su kama ka ko ya ji da ci gaba da ta ce to dole ka faɗi su waye suka yi kuma ko ka faɗa ma ba ra ba za ya kai ka sani in ba kana tare da su ba sai ya kike sani to ina kuma sirrin Allah sai ka ga duk wannan masu maganganu ko ya rashin rabo ne shi ke wani la yaktumu sirra ba mai koyi sirri illa kullu bi sikati sai ajincece mai ɓoye sirri amintacce ko ba haka ba yanzu za ka ɗauki maganan ka ne misali ka je kana neman aure ka zo ka gaya ma wani abokinka ko kuma wani mai baki za ka je kana masa taɗi ko kuma ka samu wani alkhairi za ka je kana gaya ma wani mai baki ne wanda ko ina dai ta yaɗa ka ya turo maka ɓarari su ƙwace abin da aka baka Allah ya sauki gari ba wa sirrin da li'amin nasi sai shauki jani a cikin baiti yana cewa sirri a gurin la'anannun mutane to mabzul abun yadawa ne la'ananni ne ne yada su to kaji ba ba ma ka ji wani zuwa ba za su gaya muku bane ba su so ku sani ba za su gaya muku bane kamar da aka ce wata mata ta je tana gaya mu sallah ma fa cikakke fa bayi a cikin mutane wai an dauko shi da baki wai wai da baki tarbiyatul askar haya na lissafa masa sunayen mu kar kai suwa na su ba za su barka kai ba mugunta kike Allah ya samu shi kare imani ويقول شوت جاني تنشي صدور الأحرار قبور الأسرار yace zukatan ƴaƴa in dai ƴaƴa ne na Allah ƴaƴa ne ma'ana na gari to zukatan su kira kirazan su kuburul asrari kabarbura ne misruri kaga bayan Allah suna kallon mutum ko an ga mutum ko ta zuba ne mutum yake na gaskiya bayan Allah an sun ganci kawai sukan yi murmushi ne idan ya cika ya sha abin ya maƙi to la magana ma bare yi ba to nan ne dai ne a shi suwa na da suke kallon mu kawai ina kallon mu amma mutum ya zo ta surutu ya zama hauka kana ganin dai aure aure dai halal ne ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya munu wurin zama ranar kiyama wanda ya aure ya je tara da matan kuma ya zo cikin jama'a biyun da ya zauna yana faɗan ai tana da kaza ai tana da kaza kaga wannan ai dabbanci to annabi yace shi yafi kowa munin wurin zama kaga dai halal ne amma ya da wanda yake kuma haramun to shi yace hatta inna lakum fi hadha al-abd al-hakim to kaji ba wannan Allah yace har hatta ma cikin wannan bawa wanda yake walakantaccen bawa wai Ibrahim ne walakantaccen bawa wai ce har cikin walakantacce ni ma da ku yi koyi da ni ita ni walakantacce ne subhanallah yace katibuhu yace in baku gane waye ba dani ne wanda yake rubuta wanda ya rubuta wannan wasiƙa ne shi zalika uswa yace shi ma akwai dan wani abu da yake iya koyi da shi kaji bai kal ba kaji mutum ya zo na ce ai mu ne kaza mu ne kaza duk wanda ya mana kaza ya ya bushe duk wanda ya mana kaza na lawa shi kaba fa inna hadal ilma wannan ilimi hakika wannan ilimi yake kana inji munzu muddatin dawila yace wannan ilimi yana tare da ni tun zamani ne kai wama sami'a ni ahadu ma yadullu ala anna indi ilman khassan min sa'ir ahbadi yace ba wani wanda yake ya taba jin wani magana a baki na na irin wannan magana din babu wanda yake ya taba jin wannan ilimi a gurina sabila da haka wajirani haka makotana hatta ata amrullahi ta'ala hal al'amarin Allah yayi har shine har Allah ya zo ya tabbatar da shine ne fan shaidani shine sahibul failati tukunnan an lura da hankalin mutum da ne din sa tukunna ake bar a sashi a karbiya talakari an ga irin rikon addini kuma abin da ake nufi da karbiya talakari duk wanda yake maka wani mutum ya ga karbiya wai na ganin wani abu wallahi kariya yake wallahi babu abin da ake gani hatta su wajiya da aka tsince wa'an ce ana ganin Allah subhanallah wallahi ƙarya ne ai ido wannan ido wala ba ta ganin Allah ba annabi Musa zaki ya bayyana masa misalin kan allura ya faɗi sumamme falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa shayka falamma afa qala subhanaka tibti ilayka inda ya dawo yace ubangiji na tuba na roki abin da bari iya ba dama Allah yake ba za ka iya ba to kuma ina kuma wani mutum kuma daban ko wani wani inda abin da annabi bai iya ba su a gurin waliyai ka gane ido wannan na kallon zahiri ba ita ita ce hukunci da ita ba idon zuciya kamar yadda hadisin nan ne ba da annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum ko wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum Allah zuciya ke kallo to su bai Allah ya sa daga wai ka zo da sifa mai kyau ko kai balarabe ko bature ko kai ado Allah duk wannan ba su ce ba shi ke kalla ba wallahi zuciyanka ya rikon Allah yake a wurinka ya aikin ke ya gaskiyar lamarinka da Allah kamar yadda jiranan wancan wasiƙan shi yake Allah azurta mu da sudukul ubudiyya gaskiyan bauta gaskiyan bauta ka zama bautan Allah ta bi jikinka wanda duk wanda ya ganka ko shedan ne wallahi san kai bawan Allah ne ya zara ga ba wai su sun damu da wai ya zara ga yanzu misali ka duba wani sa'in da ga bayan na ambace su daga cikin shawunan mu ba sai ga kawai sun tashi sa hulan su ma malkwada ta kawai suke koya amma su a musu hoto a kuma ba wai ka kalli zahirin su suke kallo ba wannan ka ai kallon zahiri yayi na ƴan mata ne na gayu ne na masu nema yanzu bayan Allah ba wannan ne zuciya haka liman san suka yi shiga ma dan mahajubi ma su bar masa da bani kawai sai ta zo ta zauna da babban bawan Allah alhali a kasuwan garin ku gauta yake sura baka san babban wali ba kamar yadda shi a cikin yake buga misali da wani bawan Allah da yake ce alhalawi shi halawa yake cewa an san halawa muna ce mata alewa mu a Hausan Bauchi a kasuwan kasuwan kurmi yake cewa sai zo dan tattaka abinsa amma cikin waliyin Allah zahiri yake ganin annabi Muhammad kuma malami ne mutafani inda kaji cewa tuke yana tsara masa ka aikin ka san ya kai ma yana cewa na fa'idanci da shi bai da iyaka yace na kuma fa'idanci shi wajen ilimin alfaqu da ilimin falaki ya san falaki na kata'i wanda yanzu zaka gana ce network service result duk wannan shine falaki din shine burji wasa mai zatul buruji wazayyana sama menene bi masajiya menene gashi na waje anna burujan menene gashi nan dai duk buruju manazil na na na wata manazil na na rana da a gaya maka idayen kwanaki a gaya maka wasu ilimomi na sirri dai wannan gashi ne malaman psychology suna amfani da duk wannan waya wannan network da yake wallahi duk wannan ilimin falaki din to to irin wannan bawan Allah yace ya taba gwada karama mu wani bawan Allah an ce an zo a Kano shi bawan Allah an zo da ayi titi ne a Kano lokacin turawa sai to dama an ce in bature ya biyo ta anguwa yayi nan ba ma gidanka ba mahalukin da zai hana wannan tura wannan gidan sai an yi titi ya ji haka ko ya daga yawa to shine aka zo gidan wani bawan Allah aka manna shi ko baya so ya bar anguwa hankalin sai tashi sai wani bawan Allah ya ce masa kaje ka samu wancan bawan Allah ka san duk kuyanka na Allah wallahi Allah bai yana kan wasu ki sai kaje ka same shi kaje ka same shi sai ma addu'a ya je ya same shi ko ka masa hankalinsa ya take shi ko nawa dai baki da san nan bayan Allah ba duniya ne gaban su ne ni abu ɗaya nake so dan ma addu'a kuma bukata da ta biya da izinin Allah amma sharadi ɗaya nake so kamar yace me kake so in maka yace duk wannan abu da zaka man ni ba shi ne ba me yace ka karbi tijaniya shi abin da yake so ce ka ji gaskiya makan sa dai amfani makan sa dai amfani kamar yadda tana baka ya dinga sayan bayi yace kun san abin da zaka mun ko ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah in suka musulunta ko hajjari ma yayi ba su su bayan Allah ka shirya domin ya fi musu duniya da abin da ke cikin sai kawai yake masa karbi tijaniya abin da yake so ke yace a wannan wurudin ku menene ita yace lazimi ne gashi da sabar kaza ka yace a to wannan ai ba wani abu ne wannan kuma ai makai na ne bayan ka ba komai yace yace yace a kamar yayi bukata ta jiya kaje kaje ko ne sai maka sai ga bature ya zo da kansa na kansil an fasa gun wannan raki akwai bayin Allah ba rijal to wannan ba Allah ba karamin wali ba to haka bayan Allah ce to shi yace ba wanda ƴan uwa da makauta ba wanda zai san ina da wannan ilimi yace wa Ahmadu wa ashkuru ala zalika yace ina godiya wa Allah ina ƙara masa godiya akan irin wannan baiwa da na sani na ilimi na ma'arifa fa na sadatul malamatiya yace mu ba mu ne sadat mu ne shugabanni na malamatiya mu tijjana mu ne sadat akwai waliye da ake ce malamati malamaci wato su malamatiyu su ne waɗanda shi kullum bai ganin kan bautan Allah kawai ce ba dan mukami ba ba don wani abu a gurin Allah ba don Allah ya cancanci kawai kamata shi kullum bai ganin kansa to dama cika ce cika ce nan abinda ta sau dama take kwa kenan gyaran zuciyar kenan gyaran zuciyar kenan shi kullum bai ganin kansa to shine yace Musa da ne na malamatiya fa sha'anuna yace sha'anun mu shine sutul maqamati yace shine koyi matsayi ko da Allah ya maka matsayi baka ganin ka wa tarkil karamati da kuma barin duk wani gwada karama ba shi ne cika ba ka dinga gwada karama a ba shi ne cika ba kullu zihir fatin fi hirfati sai ce kowane ma abucin sana'a yana cikin sana'ansa amma su a gurin sadatu wai gwada karama ba wai shi ne cika ba wa kullu zi shagalin shugulin fi shuguli kowane ma abucin shagala kuma yana cikin shagalansa kowa da abin da ya dace shi yace lanar da idda'awa lanar da idda'awa mu ba ma kiran mu mu ne wani wannan haka haka ne su fa yace da biya ka koda wani sayin da aka ji an ce kaza kaza kaza to an faɗa ne a babu ni'ima wa Allah godiya fa amma dini maka da ka hadis ba wai dan ganin kai ba wala majiyatan wala kususiyatan mu ba mu kiran muna da wata daraja da muka fi kowa ba mu kiran kanmu cewa mu daban muke a cikin mutane cewa ko wanda ya koni ko wanda ya koni tsoron Allah in ka ji ma mun yi maganan wani baiwa da Allah ya yi mana to dun babu godiya ne ba alfahari ba yawa ko wajiya da namiji muke musu magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai su kansu sun san wallahi mun fi su girmama annabi ko mun fi su damuwa da manzon Allah mun fi su damuwa da sabon manzon Allah mun fi su damuwa da jikokin annabi mu ne kan an ce wannan fa jikan annabi baka taba ba ganin sa ba da ka ciro hadiya ka ba shi da neman albarkan kakan su kuma satali musu suke cewa babu jikokin annabi yawa ko ka gara ce aka yi aka gani eh aka yi aka gani kuma da alaka gaya masa kuma a karatu ma ya ce wa ya faɗa to mutumin da zaka ka masa hadisi ya ce ya ce wa ya rawaito ka ce kaza ya ce a wani baji an ga gwada masa ya ce to waye fassarar da kai kul jira ke ce ko ka sauka nan yace kaza ka sauka nan kace kaza yasa ma qur'ani ya hana jayayya Allah ya san ya san shi kariman shikenan sai shi yace wala nattahamu kuma wala nahtamu bi harki al-awaid wal isbar bil kushuf yace mu ba mu damuwa da mu dinga gwada wasu abu da yake ta al'ada mu dinga shi yasa da gaje ka zauna da bayan Allah jiwa kai kaga ba su gwada maka wani karama ba duk abin da kake suna kallon ka sai in kaje sun gwada karama sai abu ya fitira kamar inda annabawa in kaga annabi ya gwada mu'jiza to sai abu ya fitira yanzu kwanan wuta da fir'auna ta halaka yan Isra'ila kaza kaza ba san da waje wuri shi kansa yace a hada debate bai zo ya kara kansa kaza kaza kuma yace a kaza kuma yazo da kanda ko dai ko lokacin da yazo ai dan da Fir'auna ya dinga musun sa kaza kaza ne saka sandan ka ta zama miki yace a to in kai da wannan ai siri ne bari hada ka da mutane wanda suka fi ka iya tsaki to su to haka awul wali yace in kaje kun gwada ma karama to a jiyayi ya a cikira an ce wata rana shewa Adam azari ba da madari in bayin Allah kenan an ce zai yi tafiya motansa ta ɓaci aka je gareji zama a makaniki ya taba nan ya taba nan mota a karasin yi san take ka wuta a taba nan a ya sai kuma na sai tafiya san da abu ce yuri ce yuri tukun ne aka ce taso da kansa yazo gareji sai yace ina ne jara aka ce gareji sai maka Allah Allah motar nan mun rasa ne yace zo kamo wancan waya hada da nan shikenan a mata ki sai ta tafi to kaga amma da ya bari ayi shari'a a je makanike ya kyara kuma a kawo haji a bashi su ba su guda biye in abin ya ci tira wanta kai suka gwada karaman ma hankali mu ganewa masu boye sai kai ba ba wannan ba komai bane wannan kaza kaza kaza Allah ya da Allah kai ake nufa in dai dan Allah kake ai Allah ya riga ya faɗa Qur'ani inna intakum misal habbatin min khardal ko in dai ka akwai abu a ranka ko da misalin ƙwayan zara ne au fi samawati au fil yati Allah ko a sanye yake ko a cikin ƙasa yake ko a cikin dutse ne aka boye abu wallahi Allah ya bayyana abu yasa ga daka sun ce in kaga mutum ya sa turare ya zo na ce baka ji kanshi ba kace ba haɗaɗɗiyan turare ba wallahi je buri amma in dai sa iya jai in ko ila ila na sai wa ya sa wannan turaren ne in kuma an gane ya ka mami kai dai wannan turare ai na ka samu irin to shi aka su bayan Allah wa Allah suka bar aikin kawai to Allah ya sa mu zama haka wal isbar bil kushuf yace mu shi Ibrahim ce ba mu damu da wai ba da labari na kashe ba mu dinga ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza zai yi kaza kaza kawai ka ba Allah in kaga sun faɗa abu to dole yace li anna zalika khairur rijal yace domin yawan faɗan abubuwa kaza dai faru kaza kuma ba fa dan ba a sani ba Allah ya sanar da su suka ce yawan faɗan hakan a gurin rijalu in ka ji bayan Allah sun ce rijalu to ana nufin waliyin kitika kitan waliyi a gurin su yawan yin irin wannan abu highlight kaga mace ai aibi ne gare su mace tana cikin ibada kawai sai in al'ada ya zo mata ya yanke ibadan ce an gane sai ce tuguran a gurin maza a gurin bayan Allah ka dinga yin wannan kaman mata ne ta dinga yawan al'ada aibi ne li'anna al-mutabar indana al-kashf an-nurani la zulman shi wace abu abun lura a gurin mu shine kashafi na haske kashafi na haske ba kashafi na duhu ba wa kashe fi na haske ko shine zuciyanka ta zamo na Allah ne san san zahiranta da batininta har ya kai ma duk wanda ya zauna da kai kai ya zamo na Allah to shine yace fa ayatuna fi qulubina mu ayoyin mu ji shehu alamomin mu muna cikin zukatan mu kama anna aya ayati gairina fil afaqi yace kamar yanda kuma ayoyin wani mu a fili ne shi wani in an gwada masa abu ne a fili ya ga ra'ayin ainihin sunna yadda in ka lura ko qur'ani ma musulunci ai cewa Allah shi ne yuzuri ne bil ghaib imani ne da abin da ba mu gani ba ba mu ga aljanna ba ba mu ga wuta ba an ce tashin kiyama ba mu ga mu annabi ma ba mu gan shi ba amma mun ga sakon sa ko yasa Allah yake ban wanda suke imani da to anan ake so ka yadda da Allah ba kai kaga abu zahiri ba inda kaga ai kaga abu ka yadda kan ai kowa ma haka ne yawa ai jarabawan kenan aka rufe abun aka ce kai dai in ka yadda da Allah ka yadda kai amma ga alamomi shine ayoyi din ka san dai mutuwa dai an mun mutu ko ba wanda bai gani mutuwa a unguwansu ko a gidansu sai dai karamin yaro wanda bai da hankali to ayan muna cikin zuciyarmu wal annana yace domin mu warasu muhammadiyun mu magada ne warasatun mu magada ne muhammadiyuna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ke da iyakan duniya ko amma ya gashi ma jiya ki har ana jifansa da majido an karya masa hakuri sallallahu alaihi wasallam kaga magana na na dazirki su bayan Allah ba su gwada aje wuri ya wuri annabi shi dai wallahi da iyakan duniya da aljanu da komai sallallahu alaihi wasallam amma ya gashi a cikin rinduna sai gashi shine ne kisa bai ai aikin nan fa na Allah ne sai gashi yana daga abada yana ya Allah kar ka bari a halaka wannan bayinka in an halaka su a da su bauta maka kan kasa ya Allah ya an ce tsaban annabi na daga yana roƙon Allah har a bayan sa altabban sa tana faduwa sai na baka na sama sana ce wallahi Allah ya amsa wallahi rasul Allah ya amsa ka barta koya ka addu'a Allah ya amsa kai Allah Allah Allah ka ba ka kara mana sanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal warithul muhammadi me gado irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatu fi qalbi ayan ta azin zuciyarsa take ta abun da bai koyi a ranka ya kudure daga shi sai Allah ko bai damu wani ya sani shine la nuri bi kun da za a din wala shukura ba mu neman sakamako ba mu neman godiya shi mutun ya maka abu dan Allah bai bai damu daga gode ba ko kuma ka masa wani sakayya ba sai yake kallo ba Allah kawai ke kan tabi'a da danshi yayi wa hiya an yakuna fi kulli nafasin yazdadu ilma shi wanda ayansa ta zama a zuciyarsa mai gadan annabi Muhammad shine wanda wa hiya ita ce an yakuna fi kulli nafasin yazdadu ilma shine mutum ya zamo cikin kowane numfashi yana ƙara ilimi sani yana ƙara sani da Allah wahalan kowane hali yake halin bakin ciki halin jin daɗi halin damuwa yana ƙara ilimi ne akan Allah wa zauqan yana ƙara zauki yana ƙara fahimtar Allah kama ushira ilayhi fi qawli ta'ala kamar yadda Allah yi ka yi Allah aka yi nuni a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala shine an yi sanin Allah shine shi Ibrahim yake ce shi da abun kuka da abun bakin ciki duk ɗaya yake a wajensa in dai abun daga Allah ne ya san Allah ne ya kawo da abun kuka da bakin ciki duk ɗaya ne ka siyani in ma yi sirru wa ma yi to in mutum ka wannan matsayin to ka huta in ka ga na cikin damuwa ne dai na ga cikin halaka ki da tausayi ki da sanin me za ta tarar to shine ko su bayan Allah damuwa irin na annabawa ne sai ka ga annabi mutane sun masa hutanci shi kuma yana damuwa da me za ta tarar damuwarsa Allah ya jefa musu imani shiga ne sanirihim ayatina wai kamar da ake bada hikayan cewa wai akwai wani wali an ce annabi Musa duk da malamai sun ce wannan tarihin ba lallai ta zama gaskiya ba amma akwai abun lura a ciki annabi Musa dai je munajati da Allah ya ce ya samu wani wali shi kuka yake yana ta bautan Allah yana annabi Musa ya je gana da Allah ya dawo aka sake je sake gana da Allah ya sake zuwa yace annabi Musa ya ce ko kai wannan bawon me kake nema ne kan a gurin Allah ne kaje ibada kake kana ta kuka menene kake nema yace shi yana roƙon Allah ne da wanda suka yi kafirci wa Allah da wanda suka bauta masa duk Allah ya sa su a gidan aljanna ko shi abin da yake nema ki na huta ce to bari na je gana mu ubangiji ba dan bai sani ba amma dan kawo yawa na huta zo sai gana da Allah zai koma Allah ya ce baka faɗi sakon da kace da ka faɗa bai ce tuba nake ubangiji ai ka sani bawanka ne kaza kaza ce to in ka je ka ce masa haka na rubuta tun ilimi na na azal haka na hukunta baran canza ba inda yake kara dubbai a gurin shi baran canza ka ji shi damuwansa da na Allah da na shedan duka a samu ayi arama to da Allah wannan shi da ka tishe shi maka wani mummunan addu'a Allah ya sa mu cika da imani sanirihim ayatina Allah ya ce da mu gwada wa mutane ayoyinmu fil afaqi a sarare a fili da mu gwada ayoyinmu a fili ne rabo da iya gane wa fi anfusi a cikin kawukan mutane ma da mu dinga gwada musu ayoyi ke za mu misali kaman kana so gwada ayoyin Allah kaga kowa da irin matsayinsa kamar yadda na sa faɗa shine ana tafiya Allah ya sauke a hanya ai accident kaga an fito da arna da musulmi kowa za ka ga damuwansa wani tsabin in ya ga ɗan adam ya karere sai faɗi kuma wani in ya ga munar rauni sai ya kamar ya buɗe ma sai an kai shi asibiti wani kuma ya ta faɗan wasu abubuwa bai ma san me yake faɗa ba wani kuma ka ji in wanda ba musulmi ba suna kiran Jesus suna kiran kaza wani kuma na la ilaha illallah wani Muhammadu rasulullah wani shi kuma masanin Allah ya kalla shi Allah ke kayansa ne shi ya karera su eh Allah ke kai Allah ke Allah ne da ku shi bai falu mai sa'un kenan wani ma wani ba wani mai bin Allah mai sau da kafa Allah ya sa mota ta karera yaki wani kuma mai saban Allah ne shi ma Allah ta duk kai sai kace Allah mun tuba Allah mun tuba shi kara sanin Allah yake tabiya da Allah yana aikata abin da ya ga dama a lokacin kuma da ya ga dama shi ba wai wannan jin ciwon yake kalla ba ko shi tunanin da Allah ke nan da yadda ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaza kaza kaza da shauran ku ko me su bayan Allah ke kalla shine yarda da ilmin din a ransa ko yake faɗa wahalan wazukan din duk halin da yake in mutum ya shiga damuwa ma masanin Allah wani ya ga wani da kiri ke samun abin da yake da kiri ke samun abin da ya rufa maka Allah haka ya ga dama ya gaishe shi ƙara sanin Allah shi karatu yake a kansa shine malam mai daliya yake cewa wal kainatu ra'iyatun tujba ila tasrifi fikri inda hu mutabaddidi yace halitta da ka gansu wasu runduna ne wanda tujba ila tasrifi fikri wanda ake karkara ake karkata da su wajen tunanoni daban-daban shi wali wanda ya san Allah duk abin da ya gani akwai abin da yake karanta in ya goni ne cikin daular Allah haka yake gani wani ba daular aka saki ba kafirci ke wani kuma an ba talaucin aka saki ba wallahi kafirci ne in ya samu daular in in daular ne wani talaka ganshi tilin wallahi ya samu daular ne kafirci to haka ita ta fi cancanta da shi ga da yar da'a samu abin da za a ce da yar shi haka Allah ya zaba masa hakan ita ta yi ya ta masa alkhairi wani kuma na cikin daular shi ma na haka ya ta masa alkhairi to haka Allah yake al'amuran sai yasa yadda Allah ya dauki malami ya halaka shi ya dauki jahili ya halaka shi ya dauki jahili ya shiryar da shi ya dauki malami ya shiryar da shi yanda ya ga dama da yake dan a gwada maka al'amarin fa naka ne duka wal amru kulluhu lillah wal amru yawma idhin lillah sai shi jalla ne yace wa alamu ku sani anni bari'un min kulli majdubin lam yasluk kaga magana ran yace ku sani ni dinnan fa ni ba ruwana da duk wani majdubi wanda baya aiki da shari'a ba ruwana da shi duk wani wanda zai yace wai shi arifi ne baya sai yayi shari'a shi yace ba ruwana da shi wa amma takallumu qabla al-izn amma magana kuma kafin izini fa halakum mubinun yace wannan halaka ne a sarari ya dillu ala kazbi da awa sahibi da awa sahibi yace duk wanda ya zauna ce ni ne kaza ni ne kaza yace in dai ba an masa izini ya faɗa ba to yana halaka ne a fili dai halaka ne jikin ya yanzu ba an jara ko wani shi madi wai shi ne madi kwanan nan ma zo ne ke ga mu ya ce shi ne annabi isa to a dai mana ta yi mana in an jima ma dai ce shi ne ala annabi muhammadin ma eh in ya ga dama ma ya ce shi ne ubangiji ko ba haka ba ai da sannan Allah zai kunya kashi shi kansa maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu da yana yawan magana cewa duk wanda ya da awan mukami ba nasa ba sai Allah ya kunya kashi haka yake dama ne kamar mutum ne ya zo shi shi annabi ha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kira ai akwai wanda suka ce su ma annaban ba ga tulaiha ba ga musailama mutum kazzaji akwai mata ma da take ce annabi ya ce ita ne Sulaiha ina tsamman ko har suka ji dace aure da Musailama wai annabi da aure annabiya Allah ta ji da yiwadi to Allah bai kunya ta su ba ya kunya ta ji Musailama til kazzabi hawala kaunuhu sharikan lahu fil amri ma li tazandiki kai Allah ta mu shari imani to da kishi wannan yawan fada ka shi kansa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da ya bayyana shi shine Sa'id al-Falati shine halifan Shauki Jani shine kudubin wannan zamani ya taba da cewa bai faɗi wannan magana ba sai da izini amma ya taba da cewa idan ma da awa ne na ƙarya Allah kai kunya ta ni to Allah ya kunya ta shi ina ne akwai wanda ma suka yi zamani suka ta tsaura ara ku gani sai Allah ya kunya ta shi makareci ne sai kullun lamari da bai kullun lamari wasu daga cikin Allah ya shirye da su to haka ya annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ba ka ta faɗa ba cewa ƙarya ce ba annabi bane mulki yake nema daukaka ne kaza har ba ko wacin da aka yi taro ma wai mutanen makka su mu gira aka tare da Abu Jalil suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk abun da kake so da a maka wai da a tara masa in ƴan mata hamsin yake so a aura masa da aura masa dukkan su ko ƴan gidan waye yake so da a aura masa da a ba shi jari suka yi kin yadda ma za su naɗa shi ne sarkin makka sallallahu alaihi wa sallam annabi yace aka zo aka faɗa ma babban sa Abu Talib ni babban sa Abu Talib yace to gashi nan dai ga Muhammadu ne kaga biya kun kuɗi kake so wallahi da mu tara maka dukiyar da duk Makka duk da jiratul Arab kai ne da ka zama mafi kowa dukiya in aure ne kake so da mu aura maka ƴan mata an hamsin ne dukkan ƴa a Makka nan in ka ganta ko ƴar waye da aura maka ita kuma da mu baka sarkin maka ko me kake so kuma da mu ma biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam to naji kuna ku har guda uku ne sharuɗan annabi yace ni na waɗe amma in kuka cika ta wallahi na an suka ce yace to me kuke so dan muku suka ce ka bar wannan kira yace to ba kuma wannan shine kira ɗinku guda uku da abinda za ku bani yace to ni kuma ga na guda ɗaya ku ce kawai la ilaha illallah Muhammadu abu jahil ya ce ai ka raina mana wayo to eh to akan me muke jayayya da kai tun tun tun da mun yadda la ilaha illa Allah ya ce ta kike nan ku rike na ku rike nawa Allah zai tabbatar da abin da yake to shi da aka shi yasa shehu ya faɗi maganganu da yawa na ƙarya yake yi wallahi da Allah ya kinyata shi yace li anna al-abda yace domin shi bawa imma an yashhada al-haqa imma yayi shuhudin Allah wadu shi kadai wala kalama lahu in dai bawa ya shirge tarbiyatul azkar ko ya san Allah sani irin nan arifa ya zama bawan Allah to bare zo me da'awa milyon surutu ba wala kalama lahu bai da magana wala isharatul fana'i babu kuma wani nuni zuwa ga fana'in sa wa imma an yakada halka imma kuma yayi shuhudin halitta huwa mukallafin shar'an to shi yana nan a mukallafi a shari'a wa gaira hazini mashhadaini duk wanda ba wa'innan mahalarta ba guda biyu to ba ilim ƙarya ne in ma ba ya zama na kallon halitta ya zama mai aiki da shari'a zahiran mu ba a yi shari'a kawai shi ya sani kamar yadda amawan mutane suke kenan kuma haka Allah ya saka dama kowa da matsayinsa in ma kuma yayi shuhudin Allah ya zama na aiki da shari'a da ba'ini yana aiki kuma da da zahiri duk wanda ba wannan bashi wace baɗilin ƙarya ne walau zanna sahibu ko da ma abucin wannan muƙami ko annahu ba baɗin yayi ta shi na shi ya san Allah na baɗini wal baɗinu la yakunu zahira baɗini baya zama wa zahiri wa an shadu yake ai sufayan masu raira wata kasida suna cewa man sara ruhu fa afsha sirra mu'tamidan lam yamanuhu alal asrar ma sha suka ce duk wanda bayan Allah suka yi sirri da shi man sara ruhu wanda suka yi sirri da shi fa afsa sirra yaje kuma yana yada sirrin da suka yi da shi mu'tani dan da gangan to lam yamanuhu ba za su ƙara amince da shi ba alal asrar akan sirori ma a ta mutukan yaran bayan Allah suka baka sirri yanzu ko addu'a ne suka baka suka ce ga sirri mun baka ka je da kaga kunci rayuwa sai ta komai da warware sai ka je kana ta faɗa ka je ka ba mu wani ka je kana to da su janye sirri ko an yi addu'a wata ran bukata ba za ta biya sai da shi izini abu ne mai asali shi yasa ka ji annabi ya ce wadayun ila Allah bi izini da izinin Allah to izini kai hatta su bayan Allah ga wa'azi ma ba ta yi har dai an musu izini izini dama kala biyu akwai izini na ama wanda Allah ya ce ai umri da da amru bil ma'ruf da hani da mummuna aiki wannan kowa an umurce shi in kaga mutum na yin abu ka masa nasiha gurgudan hali in kana da iko to amma akwai izini kuma na ba'i in izini aka maka na khasi to shi ka ga shi Ibrahim turan faransa suka ta cewa dai ya ce biya yake ni ba mun izinin yaki ba ni izinin da aka min yaƙi ne na baɗi ta shiryar da bayin Allah Allah ya mu an mun wannan izini daga shehu tijan zuwa ga annabi shi yasa ya zama yana ta shiryar ya zama yana da almajiri cewa su da an masa izini ka lura abun sannan Allah ne ba wai wani dabara ne ko wayo ko iya wa'azi don yi wa'azi ne na yake kara nawa da rasuwa hamsin fa ba kaɗan fa to su bayan Allah suke shiri da kai kaji kana faɗa ba za ka ƙara kuma ko kai ne ka amince da wani ka gaya masa sirri ka je ka ji yana gaya mu da aka sake gaya masa to ina kuma Allah wa'ayi majzubi kowane majzubi ya takallam ya takallamu ya zumo yana magana to la yanalu majida minni shi bra yace bare samu wani ƙarin madadi gare ni la'anni la la u'ilu yace domin ni barin taimake shi ba alama ce ta Allah ta'ala akan sabon Allah ku duba duk wanda suke cewa irin wannan mutum ya zai ce shi dan hakika ne shi nan wallahi ka duba ya halara ta ladabtar da shi ina da rubu kuma da ya zuwa shi ya kama bin shara mutane ne aka kama su aka jije ko ba ya ka ba mutane suke hijira dole suka gudu su kare ne suka fara da hita bayan Allah al'amarin sa a kare shi wa tabiru kulura in ji shewe kulura watabiru ku lura shi sha'ani ba'adi ku lura da shafi wanda mutum ya zane in Allah ya fana da rabo sai ka ga ya dawo ko ta ka lafiya ka duba yadda ya shige yanayi mana amma Allah da yake ya rufe shi na da rabo ka ga ya dawo kuma ya ci gaba da aiki sai hidima to ka lura da amsalin irin wannan fi man taqaddama ku yace kai kawai ku lura ma da inda suka gabace ku man mana asuhu min al-kalami wanda na hana shi magana ba da ma rabbaitu bayan na masa tarbiya wata ma da alama mana asu ya zarci akan abin da na hana shi na hana shi yake bari yace ka lura da irin wannan wata ma da alama mana asuhu li hawan muttabahu ya zarci akan tabira da son zuciya ne biye mata koi yace wa kadati madadi yace na yanke madadina falan yantaki bi amfana da komai ba halaka kuma ya halaka man sami amin wa laka man sami amin duk wanda ya bi shi in dai na ana mutum abu ya ki ya halaka to duk wanda ya bi shi ma zaka ga ya halaka fa hum aswa hala yace da kadan su ne mafi munin hali da'iman koyon su da jansu abu shi ta ba nutsuwa tare da wa asfal maqaman kuma su ne mafi kaskancin matsayi sahiran wa batinan zahiri da batin yasa da ga irin wannan hakikan yawancin su ma barayi wallahi shehu yake wa sa'idu manu izu bi gairi yake sa'idi mai arziki mai arziki shine wanda ya wa'azirta da walinsa eh shine abu da ce gani gawa ne ya ishi wani yawa to shine as-sa'idu man wa'izu bi gairi mai arziki shine wanda ya arziki da walinsa wa hubbu zuhuri kuma shehu ibrahim ce san bayyana kuma wannan zuhuri yana fita na bayyana mutum ya ta abu dan yayi jama'a dan yayi suna subhanallah Allah ya kiyaye mu yace wannan ma yana hana a san kan kuma shi yace wa ana wallahi alhamd walillahi alhamd yace ni din nan godiya tabbata ga Allah abdul hadaratul ilahiyya yace ni bawa ne na fadan Allah ni bawa ne na halaran Allah yace kuma lam yasriqni gairuwa yace ni wani fadan Allah bai bautar da ni ba ba na wani abu ne dan Allah ba na wani abu wajen mutane shine wani fadan Allah muna tare wala shukura lakin shauye ce sai dai ni a jiri ina ganin nan kaman a harani to ko kuma a jiri ne to yayi digo a jiri an takuna lillahi ladana ni dai koi ina ganin kaman a harani mafi abinda nake hange shi ne an takunu lillahi billahi ku zamo na Allah dan Allah ni ga iltifati ila hawa ku zamo na Allah zuwa ga Allah ba tare da juya ga wani san zuciya ba ka ji fatar biyan bayan Allah in kuma ajiri ne to lada na ke wa ta'jir qabla al-izni hawa mutaba'u yace mutum ya ta wasu bayanai ko ya dinga neman a mai da shi shi wani ne kafin izini yace san zuciya ne wannan kawai abin والنفس الخبيثة كما زوجي أنا تكي ممونة تكاكا وتوبوا إلى بارئكم وتوبوا زوا جماعة لتشنكو فقتلوا أنفسكم كشا كاوكم شيني كشا كان تكبا الله كمين نرانا مكي بيانا كشا كي ذلكم خير لكم عند بارئكم وانا شيني يفي أقرون شيني مكي الخير أقرون ما لتشنكو وأسأل الله أن أروقان الله أن يأخذ بجاء بمجاني قلوبنا أن أروقان الله يرقو da matattaran zuciyarmu ina roƙon Allah ya riko da matattaran zuciyarmu ila akmal ma'arifati ya zuwa mafi cikan sanin sa mafi cikan Allah ya tara zuciyarmu ya kai mu matsayin da mutum zai zama cikakken masanin Allah amin wa ya tawallana Allah ya jibinci lamarin ya zama shi yake mana al'amari wa ya tawallakum Allah ya jibinci al'amarin ku wa ya tawalla salihina shine mai jibincin al'amarin mutanen kirki wassalam yace gaisuwa ya tabbata aminci ya tabbata gare ku ila'i shi Ibrahim bin Hajji Abdullahi Tijani wannan abin ya zo daga rubutun shi Ibrahim ne ɗan shi Abdullahi Bikosa a Kosa Am shekaran hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara kaga yanzu ka ce shekara tasa'in daidai da wani abu don ka cire arba'in da taran nan da arba'in da uku yanzu miki tun da ɗari uku ne ka ɗauko ɗari ka zo ka kasa shekara nawa kenan casa'in da shida to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu albarkan shau abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu saboda isan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa da suke ta bin mu a wannan shafi suke ta mana jinjina to Allah ya biya bukatun ku na alkhairi saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda himman shaiti jami saboda failan shugurayi radiyallahu ta'ala anhu a tsaukan karatu su rage su yada Allah ya muku albarka sai ji malam Umar Libya sai ji Zara Jini Funtuwa sai ji malam Musa Libya da sauran su Alhaji Kasim Kodibuwa da sauran masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji baban gida Abuja da sauran su duk muna muku Allah ya biya ku ya haskaka muku lamarin ku da sauran duk wanda suke dauka ya da Allah ya haskaka lamari ya shiga cikin lamarin mu kuma muna gaya ma ɗan uwa cewa su zamo tare da shafin mu na na channel ɗinmu na YouTube mai suna da yan uwa suka mata suna Alburhan Online TV su mana subscribe dan na kararrawa su dinga mana sharing da liking har Allah ya kai wannan shafi ke girma ta tsaya da kafafunta domin jin daɗin gudanar da harkoki na addini da kuma tarbiyya irin ta sufaye da ƙarshe na ce mana sai sati in Allah ya kai mu rana ya tewu a daidai irin wannan lokaci Allah musalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين